الله السميع العليم من الشيطان الملعون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala wanda da ikonsa da yardarsa ya bamu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambatonsa da masallacin wato ibn taymiya da ke kan titin wato sula katagon a nan garin azarai inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin da ke gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da mukaffiratu zunub ababen da suke kankara wato zunubai in ba a manta ba mawallafin littafin shine abul abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ibn Taymiyyah a tare da sharha na wata baiwar Allah mai suna Shaika bintu Muhammad al-Qas in ba manta ba a karatunmu da muka tike mun fara yin magana akan mukaffiratu zunub din ababen da suke kankara zunubai din farko malam ya kawo mana ko na ce malimar ta kawo mana wato taubatun nasu ita ce wato tuba wanda take wato ingantacciya hatta gawo gabar da ibn taymiya ko take faɗa cewa babu taubatu wato maftu wato kofar tuba wato a buɗe take wa man ruziqa tauba duk wanda aka azurta shi da wato tuba lam yuhram alqubul wato ba za a taba haramta masa wato karban wannan tubar ba indai Allah madaukakin sarki ya kaddara wa bawa ya tuba to Allah maɗaukakin sarki zai karɓa masa wato wannan tubar tasa sai ta ce famallaki Allah ta'iban duk wanda ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki yana mai tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba wacce take ingantacciya lam yu'azzibahu subhanahu Allah maɗaukakin sarki ba zai azabtar da shi ba mimma taba minhu dangane da abin da ya tuba a kansa kama ƙala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atta ibn zam kama la zambala din mai neman tuba daga aikata zunubi kamar ma bai aikata zunubin ba ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya ce attaubatu tajufu ma qabla tuba tana kankara abin da yake gabaninta shi yasa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum daga cikin waɗanda suka gabaci wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce an yi wani mutum ya kashe mutum 99 ɗaɗɗaya sai da ya kashe 99 da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa wato tuba a rayuwarsa sai ya nemi zai tuba sai ya yi shela zuwa gawa zai tuba sai aka yi rashin sa'a sai aka nuna masa wani rahi wani mai bauta daga cikin wato bani Isra'ila. sai ya je wajensa sai yake hakaita masa labari ni ne na kashe mutum casa'in da tara kuma yanzu ina so na tuba sai ya ce a a a a ai babu tuba a gare ka saboda ya ga girman kisan da ya yi ya ga girman wato amina ne jarimar da ya ɗauka shi ko da ya tashi sai ya kashe shi sai ya cika na ɗari amma duk da Allah maɗaukakin sarki yana son sa wato ta duba sai bai yi ƙasa a gwiwa ba sai ya sake yin shela wajen wa zai je wato ya tuba sai aka yi sa'a sai aka shiryar da shi zuwa ga wani malami daga cikin maliman bani Isra'ila, da ya je ya same shi ya kaito masa labari cewa ni fa na kashe mutum ɗari kuma yanzu so nake na tuba. Buɗar bakin wannan malamin da yake shi mai ilimi ne ba ibada yake kaɗai babu ilimi ba, sai ya ce manya kulu bai na kawa bai na tauba. Wane ne zai sha magance tsakaninka ta tuba? Na haka kawai tun da ka tuba ka tuba Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubarka. amma ka sani nan garin da kake zaune gari ne da ake aikata ta'addanci ka tashi daga wannan garin ka tafi gari kaza can akwai mutanen kirki haka kuma wannan bawan Allah yayi ya intiqali daga wannan garin ya fita ya kama hanya sa zai tafi wancan garin da wannan malamin ya nusar da shi a hanya kawai sai malakul mauti sai ya kawo masa ziyara sai ya karɓi ransa karɓar ransa ke da wuya sai ga mala'iku nau'o'i guda biyu sun zo ta ɓangare ɗaya ga mala'ikun rahama sun zo suna cewa nasu ne, ta ɓangare ɗaya ga mala'ikun azaba su ma suna cewa wato nasu ne, kusuma ta kasance ko kusuma ta auku tsakanin waɗannan mala'iku guda biyu. sai Allah madaukakin sarki cikin ikonsa sai ya turo musu wani mai hukunci daga cikin mala'iku amma a siffar ɗan adam sai ya zo ya same su ya ce to su auna mana su gani daga inda wannan bawan Allah ya fito zuwa inda zai je ina ne ya fi kusanci idan ya fi kusanci da zuwa garin mutanen kirki to mala'ikun rahama sai su ɗauke shi idan ya fi kusanci zuwa ga abinan mune ne garin wato ‘yan ta'adda mala'ikun azaba wato sai su ɗauke shi ana aunawa sai aka ga ya fi kusanci ya fi kusanci zuwa ga garin mutanen kirki mala'ikun rahama wato sai suka ɗauke shi ga ta'addancin dicen da ya yi amma saboda ya tuba taubatun nasufa sai Allah maɗaukakin sarki ya kafarta masa zunubansa kashe mumini guda ɗaya ma Allah maɗaukakin sarki cewa cewa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahum wa a'adda lahum azaban sa'ira ina kuma ga mutumin da ya kashe mutum 100 amma saboda yayi taubatun nasuha sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wato tubarsa da'iman wa abadan kofar tuba a buɗe take duk wanda ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki wato zai karɓi tubarsa tace wa afdalut taubat mafificin tuba wa ajaluha sannan kuma mafi gaggawa kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna mattaubatu ala Allah abin sani kawai tuba a wurin Allah maɗaukakin sarki lillazina ya'maluna su'a yana ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka bi jahala wato da jahilci summa yatubuna an qaribin sannan kuma sai su tuba wato kusa ana so tuba mafificiyar tuba ita ce a ajaluha wanda aka gaggautar da ita mun fahimta shi yasa ma Abdurrahman Al-Akdari yake bada shawara a mukallafi yake cewa wala yu'akkiru taubata kada ya jinkirta tuba wala yaqulu hatta yahdini Allah ba zai ce sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da ni ba sai ya ce fa innahu min alamatish shiqa wannan yana daga cikin alamomin rashin arzikin lahira walkizlan da kuma taɓewa wa ɗamtul basirati da shafewar mi basira duk wanda yake cewa za mu tuba dai in Allah ya kaddari shiryar mu za mu tuba dai to a a wannan yana daga cikin abun da Abdurrahman Al-Agdari ya faɗa dama ana cewa wani abin da kake fa kuskure ne ya kamata ka tuba yace to na tuba Allah ya ce min abin da na aikata shikenan amma ba zai ce a'a dan jinkirta tuba ba saboda bai san lokacin da malakul mauti zai zo ya kama su ziyara ba idan malakul mautu ya kawo masa ziyara akan abin da ya mutu a kansa ne Allah madaukakin sarki zai tashe shi a ranar tashin alkiyama man mata ala shay'in bu'isa minhu yawmal qiyama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wa alkamal ko ta ce wa akmalu fil haqqi ta'ib mafi cika wajen haƙƙin wanda yake mai tuba abin da ake so wanda zai tuba zuwa ga Allah tubarsa ta zamo cikakkiya shine yustahabu an yusalliya raka'ataini an so wato ya salla wato raka'o'i guda biyu wa huwa ma tusammiya salatu tauba ita ce wanda aka ambace ta da sallar wato tuba lama lima warada anhu sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya gangaro daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa hadisi manzon Allah ya ce ma min abdin yuznibu zamban babu wani bawa da zai aiwatar da wani zunubi fayahsinu duhura sannan ya kyautata wato tsarki wato alola summa yaqum sannan sai ya tashi fayusalli raka'ataini ya salla raka'o'i biyu summa yastaghfirullah sannan ya nemi gafarar Allah madaukakin sarki illa gafara lahu sai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa kawai nan sallar raka'a biyun ana yin ta ne saboda tuba ya aikata wani kurakurai mutum ya yi raka'a biyu sannan ma inda son samu ma ya hada da kuka kamar yadda wani malami ya rubuta Muhammad Ismail Kowane ne ya rubuta wani littafi mai suna Dumu'id Dawabin wato hawayen waɗanda suke masu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ya dinga kawo wa salaf da waɗansu daga cikin annabawan Allah waɗanda suka dinga yin kuka yayin neman tuba a wurin Allah subhanahu wata'ala to ko da bai tuba ba dai afwan ko da bai yi kuka ba to ana so dai mutum yayi sallah raka'a biyu ya nemi gafarar Ubangiji cewa Allah maɗaukakin sarki zunuban nan da nai ya Allah ya Ubangiji ka gafarta mu kuma ka kame wato na wajen aikata su wato nan gaba. Dan yana daga cikin sharuɗan tuba da muka faɗa a wancan satin cewa me mutum ya yi niyyar cewa ba zai koma zuwa ga aikata wannan zunubin ba yayi a ransa ya ki alƙawari a Allah ba zai koma ba shine wani yato Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi kamar yadda Abdurrahman al qaddari ya faɗa kuma wa an yatruka almasiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya bar aikata saban a lokacin da yake aikatawa in ya kasance yana tare da aikata saban ba zai ce a sai na hada ba tun gida na fara bari na kare a'a daga lokacin da ya fahimci wannan abun sabo ne sai ya intiza ya minene ya intizali daga wannan abun sai ya kawar kuma ya tuba ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya karbi tubarsa saboda hakan yana daga cikin wato shuruɗin tauba sai ta ce wa yustahabu lit-ta'i aida sannan an so ga mutumin da yake mai tuba goma an ya tasaddaka wato yayi saraka lima warada fi qissatil wato ka'ab bin malik dangane da abin da ya gangaro wato a kissar wato bin malik ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su samu wato zuwa yakin wato tabuka ba munafikai suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya zo ya bada uzuri manzon Allah ya karba kowa ya zo ya bada uzuri manzon Allah ya karba amma Ka'ab bin Malik da da waɗansu mutum biyu ɗan uwansa sai suka zo suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato gaskiya cewa su kawai sun saba ne har ma Ka'ab bin Malik yace shi bai taɓa samun wadata ba ma irin lokacin da za a tafi wato yakin wannan tabuka ne har ma ya mallaki abin hawa guda nawa biyu da yake gaskiya suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah maɗaukakin sarki yana so ya jarraba su akan wannan a gane cewa su ɗin muminan ƙwarai ne saboda ana gane muminin ƙwarai wato da jarrabawa ne shine ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alqabisa min at-tayyib kuma ahsuban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب da jarrabawa Allah yake gane musulmin kirki yake gane mumini na kwarai shine Allah madaukakin sarki kawai sai ya jarrabe su sai Allah madaukakin sarki ya hakaito ta bakin manzon Allah cewa su je kawai sai an neme su kawai su je kawai sai aya ta sauko a kansu yau ne aya da ta sauko gobe ne jibi ne shiru ba ayan da ta sauko sannan sai aka ce to musulmai su daina kula su a daina kula su a daina yin mu'amala da su ba sayar musu ba saye babu babu babu kai daga ƙarshe ma Allah maɗaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce matansu su koma gida shikenan matar Ka'ab bin Malik ta koma gida yana zaune a irin wannan halin cikin kunci idan ya fito sahabai ba mai kula shi ko assala ku dubi da girman sallama amma ba a kula Ka'ab bin Malik kai Ka'ab bin Malik ya ce ya shigo masallaci wata rana ma ya zo ya samu manzon Allah a zaune ya zo ta gaban manzon Allah ya ce masa assalamu alaikum ya ce kai ban sani ba shin manzon Allah ya an samun sallama ta ko bai amsa saboda ibtila'i na Allah madaukakin sarki da ya so ya jarrabu wato waɗannan mutane ana can irin wannan halin sai kuma Allah madaukakin sarki wato sai ya karɓi wato tubar su saboda sun cimi wato jarabawa to a lokacin da aka yi wannan bayan Allah madaukakin sarki ya karɓi tubarsu shine take so ta ba da labari ka abin malik wato yayi sadaka wato dangane da dukiyarsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa akan so yake cewa laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari allazina tabauhu haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya karɓi tuba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walmuhajirin sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi tuba ga waɗanda suka yi hijira daga maka wato zuwa madina wal'ansar da kuma wato mutanen madina allazina taba'u waɗannan waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usra a lokacin tsanani lokacin da za a tafi yakin tabuka ba karamin zafin rana ake ba ga wahala ga rashi ga ga ga amma waɗansu daga cikin muhajirai mutanen maka suka bi manzon Allah waɗansu daga cikin mutanen Madina su ma suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace min ba'ali ma kada yaziqu qulubi tariqun minhu Allah madaukakin sarki yace bayan yayi kusa zukatan wasu daga cikin su wato su karkace tsabar wannan wahalar waɗansu sai da suka nemi wato siridda amma da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wato busimi ba wato riddaɗin ba shi ne amin nan Allah maɗaukakin sarki ya ce min ba'ari ma kada ya zigo ƙolubu fariƙun minhu ‘yanci ne bayan wasu daga ciki ko kuma zukatan wasu daga cikinsu wato ta yi kusan wato karkacewa sun mata ba alaihim sai Allah maɗaukakin sarki wato sai ya karɓi wato tubarsu innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah maɗaukakin sarki ya kasance dangane da sahabban manzon Allah ra'ufun mai tausayi ne rahimun sannan kuma wato mai jin kai ne sai Allah madaukakin sarki sai ya hakaito kissa wato Ka'ab bin Malik da ƴan uwansa guda biyu su su uku sai ya ce wa alal wa alal salasatil lazina kulifu yana ga waɗannan mutane guda uku nan da suka saba wato bisu je yakin mi ba wato yakin Tabuka ba duk da yakin ba yin sa akai ba amma an je an sha wahala an dawo amma Allah yayi haka ne dan ya jarraba wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace mimma minene wa alal lazina wa alal salasatil lazina wato kulifu wato yana ga waɗannan mutane guda ukun nan da suka riga suka saba hatta daqat alaihimul arab har sai da ƙasa wato ta musu kunci iji Allah madaukakin sarki bima rahibat dangane da yalwar ƙasa ga ta dai ƙasa mayalwaciya ne amma su sai da ƙasar ta musu kunci saboda ba a mu'amala da su ba a sayar musu kaya ba a gaisawa da su kuma matan su ma an ce su tafi mi wato gida iji Allah maɗaukakin sarki shine wadaƙat alaihim anfusuhum sannan maran su ma wato ta musu wato kunce wa zannu sannan suka tabbatar zanna anan bi ma'ana al-yaqin wato suka tabbatar a ransu su waɗannan sahabbai guda uku nan Allah malja cewa babu wata mafaka min Allah a wurin Allah illa ilayhi sai ga Allah din subhanahu wataala sun san babu wanda zai kawo musu mafita a irin wannan halin da suka samu kansu sai wa sai Allah subhanahu wata'ala saboda suna da ƙarfin wannan imanin hakan bai jinjiga imaninsu ba sun ce ba za su yi ridda ba har da Ka'ab bin Malik ya bada labarin cewa ana cikin wannan halin babu masifar da ta fi damunsa kuma a wannan lokacin sai ga wani sarki daga cikin sarkin sarakunan arna na manta na ina ne ya kawo masa wasiƙa yana cewa ya zo shi zai karɓe shi yana cikin wannan hali sai ji wannan abun ma ya fi tayar masa da hankali ya fi bakanta masa rai a irin halin da wayayi gari ya samu kansa na cewa ‘yan uwansa sahabbai ba sa kula shi ga matarsa ta dabi gida ga wane ne wannan jarrabar ta fi mi wato girma a gare shi amma sai suka fahimci cewa babu wani mafaka babu wani makoma sai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato a wannan lokacin sun mataballahu alaihi sai Allah maɗaukakin sarki wato ya karɓi mi wato tubarsu a wannan lokaci ɗin sai Allah maɗaukakin sarki ya ce inna allaha huwa tawwabur rahim lalle Allah madaukakin sarki ya kasance at-tawwab wato mai yawan karban tuba ne ar-rahim sannan kuma wato mai rahama sai Allah madaukakin sarki ya bawa shawara a waɗanda suke masu imani sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi taka tsantsan da dokokin Allah ku kasance tare da masu gaskiya iji Allah maɗaukakin sarki saboda su ka'ab bin malik mi suka yi gaskiya suka faɗa amma sai Allah maɗaukakin sarki ya yi wato sai ya jarrabe su to a yi wannan halin bayan ka'ab bin malik Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubarsa kamar yadda za mu ji a irin wani halin take cewa dangane da mata ballahu alai a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubarsa ƙala lahu rasulu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abshir bi khairin yawma marra alayka munzu waladatka ummuka kayi albishir da alkhairi a karan kanka a irin wannan ranar da ta cuɗe a kanka babu irin ranar da take mai alkhairi a gare ka tun ranar da gyatumarka ta haife ka saboda yau Allah madaukakin sarki ya karɓi tubarsa dangane da abin da ya aikata na mi na rashin zuwa wato yakin wato tabuka yace li anna qissatuhu baqiyatun tutla fi kitabillahi domin kissar ka'ab bin malik tana nan ana karanta ta a cikin littafin Allah duk wanda zai karanta suratul tauba dole sai ya karanta kissar wato bin malik wa amina ne ka'ab bin malik da yan uwan nan nasa wato guda biyu sannan kuma ana karanta wannan kissar fil maharibi fil maharib wato aularen wato yaki wa alal manabir sannan kuma ana karanta wato kissassu akan mimbarai wato na mi wato na juma'a ko na idi fi kulli makanin a kowane irin guri kala ka'ab ya rasulullah to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa ka'ab wannan abun sai ka'ab bin malik ya ce ya rasulullah ya manzon Allah inna min taubati lalle yana daga cikin alamar tubata an akhla'a min mali sadakatan ila Allah wa rasuli cewa zan bayar wani abu daga cikin dukiyata wato sadaka ga Allah sannan sadaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amsik alayka ba'da malik wato ka karbi wato wani shashin wato dukiyarka da dukiyar gabaki ɗaya ɗauka ya ba rufi sabilin lahi saboda jin daɗin Allah maɗaukakin sarki ya karɓi mi tubarsa amma sai manzon Allah sai ya karɓi wani shashi na dukiyar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai karɓi wato shashi ba me yasa manzon Allah yayi haka ne saboda sa'abin nan Ka'ab bin Malik ya mutu ya bar iyalansa cikin wadata shi yafi ya mutu ya bar su wato cikin talauci suna tambayan mutane kamar yadda ya faɗa wa wato Sa'ad bin Abi Waqas a lokacin da yace yayi sadakar wato rabin dukiyarsa manzon Allah ya ce rabi yana da yawa yace nayi sadakar bi bisa uku na dukiyata manzon Allah ya ce shi ma yana da yawa manzon Allah ya ce yace to nayi sadakar ɗaya bisa uku sai manzon Allah ya ce masa yana da yawa yace ka mutu ka bar iyalanka cikin wadata shi yafi akan ka mutu ka bar su cikin talauci suna zuwa suna roƙon mi wato mutane to shi ma irin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa wato Ka'ab bin Malik kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa faqala sai Ka'ab bin Malik ya ce inni amsak inni amsiku sahami allazi bi khaybar to ni na rike rabona ko na rike wata gona ta wacce take wato kaibara ita kadai sauran dukiyata duk na bayar da ita sadaka wato domin ɗaukaka addinin Allah shi yasa Allah ya ce kuzmin amwalihim sadaqatan tudahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum cewa ya karbo wani abu wato na dukiyarsu a mazannin wato mi sadaka yana mai tsarkake musu dukiyar yana mai tsarkake musu wato kayi kansu sannan wa salli alaihim sannan ka musu addu'a ya kai manzon Allah inna salataka sakanun lahum lalle addu'arka a gare su wato nutsuwa ne wato a gare su nan take sai Ka'ab bin Malik wato ya bada sadaka sai ta ce fa fi hadhihi al lalle a cikin wannan kissa ta Ka'ab bin Malik a ƙarran Nabi sallallahu alaihi wasallam Ka'ab lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Ka'ab bin Malik an ya tasaddaqa bi shay'in min malihi wato ya sadaka da wani abu wato na dukiyarsa taubatan ila Allah ta'ala saboda tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kenan ana so idan mutum zai tuba zuwa ga Allah dangane da wani aikata zulumi to ya ɗan yi sadaka ya yi tawassuli da sadakar dan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi mi tubansa. Mun fahimta saboda sadaka tana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tana kawar da bala'i sannan kuma tana hana mutum wato mai tatassu wato mummunar mutuwa. Duk wanda yake yawan sadaka to bala'i ba zai na sauko masa ba sannan kuma ba zai yi mummunar mutuwa ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato a wani hadisi. A wani hadisin ya ce ya menene kullum ri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas kowane mutum yana inuwar sadakarsa ne a ranar tashin alkiyama har sai an yi hukunci tsakanin mutane ranar da Allah zai kawo rana daidai kwakwalan mutane kwakwalan mutane suna tafasa babbal babbal babbal amma ga can wani yana sadaka sai Allah madaukakin sarki yayi wa sadakar tasa gangan jiki sannan kuma sai ta zame masa rimfa a filin tashin alkiyama shi yasa ana so mutum yayi wannan sadaka sai take cewa famin afdalul a'mal allati yaf'aluha at-ta'ib yana daga cikin mafificin wato aiki wanda mai tuba zuwa ga Allah zai aikata shi shine as-sadaqatu wato yin sadaka fa innaha min a'zamil asbab tana daga cikin menene manya-manyan sababai allati tukaffiru zunub waɗanda suke kankara zunubai qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa in tubdu sadaqati fa ni'mahi wato idan kuka bayyanar da sadaka kuka yi ta a bayyane sai Allah madaukakin sarki ya ce madalla da irin wannan sadaka sai ya ce wa in tukfuha amma kuma idan kuka ɓoye ta wa tuktun halfukara kuka ɗauki sadakan nan kuka bayar wa faƙirai sai Allah ce huwa khairun lakum wato huwa khairun lakum shine mafi alkhairi a gare ku ashe sadaka ana so mutum yayi ta mi a ɓoye idan yayi ta a bayyana ma madalla da ita iji Allah amma idan mutum ya ɓoye ta shine mafi mi alkhairi shi yasa daga cikin nau'in mutane guda bakwai da Allah zai sa su a inuwa ranar da babu inuwa su yi tasa manzon Allah ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lamu hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminuhu da mutumin da yayi wata sadaka ya boye sadakar har ma hannunsa ta gumba ta san abin da hannunsa ta dama taimi ba ta ciyar ba yasa malamai suka ce sadaka ta tadawwai ana so a dinga boye ta sadaka ta wajibci ita ce ake so a bayyanar da ita wace ce sadaka ta wajibci ita ce wato zakka ana so mutum ya bayyanar da zakka saboda ɗayan abubuwa guda biyu ko kuma saboda abubuwa guda biyu na farko ya kubuta daga zargin mutane cewa baya bayar da dami zakka na biyu kuma malamai suka ce don mutane su gani wato su koyi da shi wanda baya bayarwa shi ma ya yi mi wato ya koyi da shi amma idan sadaka wato ta ɗaɗɗawa'i ne to ana so mutum wato ya koye ta sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yi kafira an kum min sayi a tukun sannan Allah maɗaukakin sarki zai kankare muku mi zunubanku kenan sadaka tana jawowa Allah maɗaukakin sarki ya kankare wa mutum mi zunubansa tana daga cikin ababen da suke mukafiratu zunub ababen da suke kankara zunubai idan mutum ya yi ta sannan kuma ya haɗa ta da mi wato tuba sai ta ce inna ala abdul mu'abin menene almubadarati ila tauba lalle yana kan bawa wato ya gaggawa wato tuba min jami'il ma'asi wato a dukkanin wato zunubai qabla hululil ajali kafin wato saukar wato ajalinsa falil taubati zamanu domin tuba tana da wani zamani muhula wanda yake wato iyakantacce la yaqbalu fi gairiha ba a karban tuba wato a waninsa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yaqbalu taubata abdin ma lam yugargar Allah maɗaukakin sarki yana karɓan tubar bawa ne matuƙar ransa wato bai zo makoshi ba. Daga zarar rai ya zo makoshi Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi mi ba wannan wato ban sunansa wato tubar ba. Shi yasa ake so mutum ya gaggauta wato tuba ɗin kafin wannan wato lokaci. Sai ta ci gaba da cewa ai tabligu ruhahu ra'asul wato halqihi shine wato ransa ya zo wato kan wato makoshinsa. wa inda izin ko fa inda izin a wannan lokaci din yandamu alama farada zai yi nadama dangane da abin da ya sakaci fi haƙƙi nafsihi wato a haƙƙin kansa saboda bai mi ba bai tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba wannan shine ƙarshen abu na farko da ta kawo daga cikin mukaffaratu zunub ko abin da ibn taymiya ya kawo mukaffaratu zunub wato shine taubatun nasu sai abu na biyu shine al-istighfar shi ma al'istighfar yana daga cikin mukaffiratun zunub shi ne wato neman gafara mutum ya kasance kamar yadda muka karanta ko za mu ji nan gaba cewa kullum kada mutum bakinsa ya saka emine ne ya saka ci wajen astaghfirullah astaghfirullah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiwatarwa yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ila Allah fi yawmin mi'ati marrat 70 marrat aw mi'ati marrat kuma Abdullahi dan Umar yake cewa kunna na udul rasuli sallallahu alaihi wa sallam fi majalisin wahid rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim manzon Allah yana aikata take to al istighfar min ajalli da'at cewa shi istighfari wato neman gafara yana daga cikin mafi daukakar wato da'ar Allah madaukakin sarki wa azamul qurbati sannan yana daga cikin mafi girman wato ababen da suke kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya gafiru Allahu bihi zunuba Allah madaukakin sarki yana gafarta wato zunubai wato da istighfari ko kuma ya gafiru Allahu bihi zunubal almustaghfirina Allah madaukakin sarki yana gafartawa da istighfari wato zunuban wato masu istighfari sai ce fa innal qawla qa'im domin fadar mai fada idan yace astaghfirullah wato ina neman gafarar Allah ma'anahu ma'anarsa shine atlibu magafarat minane magafiratahu wato ina neman wato gafarar Allah madaukakin sarki fa huwa ga qaulihi kaman dai fadin sa ne yace Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta duk mutumin da yace astaghfirullah abin da yake nufi ko atlibu magafiratallah ina neman gafarar Allah ko kuma Allahumma ighfirli Allah ka gafarta shine ma'anar wato astaghfirullah kamar yadda ta faɗa sai take cewa wal istighfaru tamun mu'jibul limaghfira shi istighfari wanda yake cikakke wanda yake hukuntar da gafara huwa ma qaranal adamil israri shine wanda aka samu muqarana tarayya na na rashin mi togewa wajen aikata zunubi kada mutun yazo yana astaghfirullah astaghfirullah kuma yana ci gaba da aikata zunubi amma idan ya yi astagfirullah astagfirullah ya ci gaba da aikata zunubi to wannan istighfarin ba zai yi amfani ba amma daga zaran ya ce astagfirullah astagfirullah ina neman gafarar ubangiji to wannan sai istighfarin nasa ba to yayi mi amfani kama kama madahallahu ahlahu kamar yanda Allah madaukakin sarki ya yabi wato mutanansa wa wa'adahum bi maghfira sannan Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin wato gafara fa qala sai yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda idan suka aikata wani alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kayukan su zakarullah sai su tuna girman Allah madaukakin sarki fastaghfaru li zunubihim sai su nemi gafarar wato zunubansu walam yasirru alama fa'alu wa hum ya'lamuna ba sa togewa wajen aikata zunubai din alhali wato suna mi sane da aka ci gaba wajen aikata zunubi kuma da istighfari to ba zai mi ba ba zai yi amfani ba ko da tuba dole sai mutun ya bar aikata zunuban sannan kuma sai ya nemi gafararwa ubangiji fa qauluhu subhanahu fadin su madaukakin sarki da yace zakarullaha ai zakaru wa amina ne zakaru wa'adahu wa wa'idahu sai suka tuna alƙawarin Allah in an ce wa'adahu shine alƙawarin sa da yayi na aljanna da gafara wa wa'idahu sannan suka tuna kuma alƙawarin sa na narmi narkon azaba ga waɗanda suka mutu wato suna mi saba masa sannan zakaru zakarul wato arada alaihi sannan sai suka tuna bijiro da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan saboda a ranar tashin alkiyama za a bijiro bayi zuwa gawa Allah to fastaghfiru li zunubihim wannan sai ya sanya su sai suka nemi gafarar wato ubangijinsu ai sa'alu rabbahum an yastira alaihim sai suka roki ubangijinsu cewa mi ya suturce wato wato zunubahum wato zunubansu bi safihi wato da kauda kayin sa lahum akan su anil mi anil uqubati alaiha kar Allah din madaukakin sarki wato ya musu wato uquba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yake cewa kullu ummati mu'afina illal mujahirina dukkan al'ummata ababen yi wa wato afuwa ne dangane da zunuban da suke aikatawa illal mujahirina sai waɗanda suke bayyanar dawa sabo idan mutum zai aikata sabo ya zo yana bayyanarwa to wannan Allah madaukakin sarki ba zai masa wato rahama ba amma idan mutum zai zo yayi sabon ya kuya a koye ko da bai nemi gafarar Allah ba baya so dai a gani yana aikatawa to Allah maɗaukakin sarki in ya ga dama zai gafarta masa ko da babu neman gafara in Allah maɗaukakin sarki kuma ya azabtar da shi gwargwadon wato zunubansa ballantana kuma idan ya nemi gafara ma Allah maɗaukakin sarki sai ya mi wato gafarta masa ba a so bayyanar da sako wato kamar yadda waɗansu daga cikin mutane suke mana yake cewa ko take cewa yarwi an ibn mas'ud radiyallahu anha ko yurwa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud yaddar Allah ta tabbata a gare shi annahu qala ya ce hazihi aya wato wannan aya da muka karanta wai a yanzu nan kairan li ahli zunubi ita ce mafi alkhairi wato ga ma'abuta wato zunubai min duniya wa ma fiha dangane da duniya da abin da yake cikin ta cewa saboda Allah madaukakin sarki ya musu albishir cewa Allah madaukakin sarki zai garbi wato gafararsu sai ta ce fa abdalul istighfar mafificin istighfari maktarana fihi tarkul ma'asiya shine wanda aka hada a cikin sa wato wajen barin aikata laifuffuka wa huwa hina izin taubatun nasuha to a irin wannan lokacin ya tabo ya zamo mi tuba ingantacciya in dai mutum baya aikata zunubai sai afwan yana barin aikata zunubai din sannan kuma yana istighfari ai da mun zunubi kan a wajen dan adam da mun ba zai rabu da shi ba amma dai ji a ransa cewa idan ya aikata wannan kuma ya istighfari to yaji a ransa kuma ba zai koma aikata wannan zunubai din ba Allahumma illa wato wani tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula taznibuna la zahaba Allahu bikum wa jaa bi qaumin akar yaznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfira lahu ba dan kuna aikata zunubai ba da Allah madaukakin sarki ya tafiyar da ku ya zo da waɗansu mutane sun zo sun aikata zunubai sun nemi gafarar Allah sai Allah madaukakin sarki ya yi mi to ya gafarta musu to ana so da'iman wa abadan idan mutum yana so istighfarin sa ya zama mafifici to ya hada shi da barin wato aikata sako a wannan lokacin idan yayi haka wannan istighfarin matsayin sa shine matsayin wato taubatun nasuha da muka karanta wato a karatun da ya wuce shine wato tubar wato zaren wato mi bunu sai ta ce wa man qala bi lisani duk wanda ya faɗa wato da harcen sa astaghfirullah ina neman gafarar Allah wa huwa gairu muqli'un bi qalbihi alhali kuma ya faɗa da harce abinda ya faɗa da harcen nasa kuma bai canja wato da zuciyarsa ba fa huwa da'in lillahi bi magfira yana kiran Allah maɗaukakin sarki ko yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ma a wato gafara kama yuqalu kamar yadda ake cewa Allahumma ighfirli Allah ka gafarta mu wa huwa hasan wato shine yafi mun fahimta mutun ya faɗi istighfari ya nemi gafarar ubangiji abin da ya faɗe shi wato a harcensa hakan nan yake a zuciyarsa wato babu bambanci to wannan shine yafi wato istighfarinsa wato ya zama wato mi cikakke wa qad yurja lahu almi al-ijaba ana fatan cewa Allah madaukakin sarki zai amsa masa wannan istighfarin nasu da yace tunda da yana neman Allah madaukakin sarki wato ya gafarta ma wa qad kana annabi sallallahu alaihi wasallam kasirul istighfar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan istighfari ne wa hassa ummatahu alaihi sannan ya zaburar da al'ummarsa wato wajen yin istighfari din faqala sai yace ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah sannan ku nemi wato gafararsa haka manzon Allah ya faɗa fa inni atubu ila Allah domin ni ina tuba zuwa ga Allah wa astaghfiruhu sannan ina neman gafararsa fi kulli yawmin a kowane wuni mi atmarrat wato sau 100 haka manzon Allah kullum manzon Allah sai ya ce mi astaghfirullah ko kuma yace inni minene allahumma inni tubtu ilayka ya fada ko sau 100 ko yace astaghfirullah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fade su sau nawa sau 100 wa arshadahu sallallahu alaihi wasallam ila afdal anwa'il azkar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da wannan al'ummar tasa zuwa ga mafificin wato nau'o'in wato zikirai allati tudlabu bihal maghfira wanda ake neman gafara da wannan wato zikirai din faqala sai yace sayyidul istighfar shugaban wato istighfar an yaqula al'abdu shine bawa yace Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya sai kai kalakata ni kai ne ka halicce ni wa ana abduka ni kuma bawanka ne wa ana ala ahadika ni ina nan akan kulawarka shine ala ahadika sai fada ka wa ana ala ahadik wato ina nan akan wato mi wato kulawarka wa wa'adika sannan ina nan wato akan alƙawarinka mastada'atu wato daidan wato iyawata wa a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata wa abu'u bi ni'matika sannan ina itirafi ina fadan wato ni'imarka alayya wato a kaina wa abu'u bi zambi sannan kuma ina itirafi ina fadan wato laifina wato zunubina fagafirli ka gafarta mu innahu yanda sha'anin yake la ya gafiru zunuba illa anta babu mai gafarta zunubai wato sai kai mun fahimta ko sai manzon Allah ce man qalaha minan nahari duk wanda ya faɗi wannan mafificin zikirin wato da wuni inda ya faɗe shi wato a cikin wato wuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi tawakkalni ne manzon Allah ya ce ya faɗe shi a cikin wato wuni muƙinan biha yana mai yaƙini a cikin zuciyarsa abin da ya faɗa ɗin famata wato sai ya mutu min yaumihi a wannan wunin nasa ƙabla an yi musiya tun kafin ya yammaci fahuwa min ahalil janna manzon Allah ya ce yana daga cikin wato ɗan aljanna sai ya ce wa man ƙala hadu wanda ya faɗi wannan zikiri ɗin minan laili da daddare wa huwa muƙinin biha yana mai yaƙini da abin da ya faɗa a cikin zuciyarsa famata sai ya mutu qabla an yusbiha kafin ya wayi gari fa huwa min ahli janna shi ma yana cikin aljanna wannan sayyidul istighfar ko sayyidul azkar da manzon Allah ya faɗa in dai mutum ya faɗe shi da safe kafin zuwa yammaci sai Allah ya kaddara masa wato mutuwa to yana daga cikin ƴan aljanna idi bakin da baya faɗan abin da ba daidai ba idan kuma ya faɗe shi wato da daddare sai ya mutu kafin gari ya waye shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin wato ƴan aljanna shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kalaqatani wa ana abdika wa ana ala ahadika wa wa'adika fastad minene mastadatu a'udhu bika min sharri ma sana'atu wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta shikenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana daga cikin sayyidul istighfar ko kuma afdalul wato azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan al'ummar tasa ko kuma ya shiryar da su wato wajen wato faɗa tace wa hasan nabi sallallahu alaihi wasallam nisaa khasatan alal istighfar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mata ake eh wato wajen wato yin istighfar wajen yin istighfar fa qala sai yace ya ma'asharan nisa ya kutaran mata kamar yadda hadisin in ba na manta ba Anas bin Malik ya rawaito shi manzon Allah ya dafa kafadar Bilal bin Raba ranar Idi ya je inda mata suke bayan ya kare wa maza kudi ba sai ya je wurin mata su ma sai zai musu kudi ba daga cikin abin da manzon Allah yake faɗa wa wannan matan a lokacin da zai musu kudi ba sai yake ce musu ya ma'asharan nisa ya kutaran mata dinnan tasaddakna wato ku dinga yin sadaka wa aksarnal istighfara sannan ku yawaita wato istighfari fa inni ra'aytu kunna aksar ahlan nar domin naga cewa ku din yawan ku minemi ku din yawan wa minene za a ce aksar ahlan nar wato ku ne kuka fi yawa wato a wuta haka manzon Allah ya faɗa musu har ma ummu aiya ta tambayi manzon Allah a hadisi malana aksaru ahlan nar me yasa muka zamo yawan yan wuta ya manzon Allah sai manzon Allah ce mata taksurna la'ana kuna yawan tsinuwa daga yaro yayi abu sai a ce Allah wa dare Allah wane ne wa takfirna lashira sannan kuna yi wa miji wato butulci sanadiyar wannan manzon Allah ya ce musu tasaddaqna ku sadaka wa aksirna al-istighfara sannan kuma ku dinga yawaita mi istighfari ya kebance su da sai ta ce wal hadith yadullu ala anna sadaqata wal istighfar sababul linajati minan nar wannan hadisin yana nuni akan cewa lalle istighfari da kuma yin sadaka sababi ne linajatin minan nar wato daga tsira daga inami wuta kenan duk mutumin da yake yawan sadaka kuma yake yawan istighfari zai tsira daga ina wuta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tasaddaqna wa aksirna al-istighfara ku yi sadaka sannan ku yawaita yawan mi wato wato istighfar tace waragaba waragaba sallallahu alaihi wasallam fil istighfari amatan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar wajen yin istighfari a matan wato gabaki daya gama gari faqala sai yace man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyaksur fiha falyaksur fiha min al-istighfar duk wanda yake so sahifatuhu me sahifa ita ce takarda ba jarida ma suna kiranta sahifa ba dan jarida suna kiransa wato sahafiyu to duk wanda yake so takaddarsa ta aiki ta faranta masa rai a ranar tashin alkiyama da Allah madaukakin sarki yace wa kullu insanin alzamnahu a'irahu fi unuqi wa nukhrij lahum yawm alqiyamati kitaban yalqahu minan manshura ikra kitabaka kafa kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba to a lokacin da zai zo ya karanta littafin in yana so ya faranta masa rai idan manzon Allah manzon Allah ce to falyaksir fiha min al-istighfari to ya yawaita yin istighfari a cikin takaddar tasa ya dinga yawan istighfari ana rubuta masa a cikin wannan takaddar yana daga cikin abin da zai faranta masa rai a ranar tashin alkiyama shi yasa ce man ahabba an ami an tasurrahu sahifatuhu duk wanda yake so takaddarsa sahifa ita ce fa'il din tasurra kuma shine fa'ili din da ya kawo an harfun nasbi mabaniyun ala sukun تصرف إلى مدارئ منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أبنى هو إن شكما مفعول به مبني على الدم في محل النصب مفعول به المقدم فمنين فائل إن شين صحيفة تكدت تاسا شين فائل مرفوع وعلامة رفعه الدمة الظاهرة في آخره وهو مضاف هو ضمير مبني على الدم في محل الجر المضاف إليه da haka takaddar ita ce fa'il ɗin shi kuma hudin shi ne mafulin bihi wato jakin aiki ɗin da haka duk wanda yake so takaddarsa ta faranta masa rai a ranar tashin alkiyama iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yawaita wato istighfari wato a ciki ta ce yurwa an lukuman annahu kala libini an rawaito daga lukumanul hakim ya faɗa wa ɗansa ya ce ya bunayya ya kai ɗana awid lisanaka ka sabar wa harshenka Allahumma igfirli Allah ka gafarta mu fa inna lillahi sa'atul la yuraddu fi harmi as-sa'ir domin Allah madaukakin sarki yana da wani lokaci wanda ba a dawo mai roko idan ya roka haka Luqmanul Hakim ya faɗa wa ɗansa da yace awwid lisanaka ka sabar wa harshenka me zai sabar wa harshen nasa Allahumma igfirni kenan kullun harshen sa ya dinga cewa Allahumma igfirni Allahumma igfirni Allahumma igfirni me yiwa yana faɗa sai ya dace da sa'ad da ba a dawo mai roƙo abin da ya roƙa saboda mi lukmanin hakim sai ya ce wa ɗan nasa fa inna lillahi sa'at lalle Allah madaukakin sarki yana da waɗansu lokuta la yuraddu fi hasaila ba a dawo mai tambaya abin da mi ya roƙa wakala hasan ɗaya daga cikin tabi'an hasan al-basri yana cewa aksaru min al-istighfari fi biyutikum ku yawaita wato istighfari wato a cikin gidajenku idan mutum yana cikin gida a zaune yana wani aiki ko yana kwance ya dinga yawan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa alama wa alama wa idukum sannan ku dinga yin istighfari alal mawa'id mawa'id me mawa'id wato jam'i ne na ma'ida me ma'ida wato shine teburin cin abinci amma ana faɗan ma'ida wato akwashi idan mutum yana wajen cin abinci ma da akwashi a gabansa shi ma ya yawaita mi istighfari yana loma a bakinsa yana astaghfirullah a babin misali wa fi turuqikum sannan ku yawaita istighfari a cikin hanyoyinku mutum yana tafiya akan hanya da kafa ne da mashin ne da wane ne ya dinga yawaita wato istighfari inji Hassan al-Basri wa fi aswaqikum sannan a cikin kasuwanninku mutum yana kasuwa yana sayan kaya ko yana sayarwa ya yawaita wato istighfari wa fi majalisukum sannan a wuraren wato zamanku idan mutum yana zaune a wurin zamansa wurin da ya sabar wa kansa wato shine wato wurin zamansa to shi ma wannan ya dinga yin wato mai istighfar sai yake cewa aina ma kuntum duk inda kuke fa innakum la tadruna mata tanzulul magashira domin muku san yaushe ne ne gafara za ta sauko ba duk inda kuka samu kanku ku dinga yawan mi istighfari wato ijuwa wato ijuwa to hasan al-basri tace wa yustahabbu lil muslim ana so wa mutumin musulmi an yastaghfira li ikwanihi wato ya dinga nema wa wato ƴan uwansa wato musulmai wato gafara ya dinga wato ne an yastaghfira li ikwanihi almu'minina wato ya dinga nema wa wato ƴan uwansa wato mu'minai wato gafara saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istaghfara lil mu'minina duk wanda yake nema wa wato mu'minai gafara wal mu'minat da kuma mu'minai mata kataballahu lahu bi kulli mu'minin wal mu'minati hasana Allah madaukakin sarki zai rubuta masa dangane da istighfarin da ya nema wa mumini namiji ko mumini mace mi zai rubuta masa hasana wato lada idan Allah ya ce Allah ka gafartawa ko ban sunansa wani ya faɗi sunan wani mumini ko kuma mumini haka dai jumlatar ya nema musu wato gafara Allah ka gafarta wa mumine maza da mumine mata kun ga mumine maza da mumine mata suna da mi yawa to Allah madaukakin sarki zai rubuta masa lada akan kowane mumini da ya nema masa mi wannan gafar kun ga yanzu idan ya nema wa mumine goma ko ɗari yanzu mu ɗauka a garin nan mumine sun kai dubu ko dubu biyu kaga yana da lada nawa kenan dubu biyu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa sai tace wadda'awatul muslim li aqihi mustajaba addu'ar mutum musulmi ga dan uwansa musulmi mustajaba wato abar karba ce kama qala sallallahu alaihi wasallam kama yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yace man da'a li aqihi bi zahri gaibihi duk wanda ya roƙa wa dan uwansa wato a bayan idanunsa baya tare da shi sai masa addu'a Allah bawan kawa ne da yake buƙatar kaza Allah ka biya masa in buƙatunsa alkhairi ne wane wane ko din mai buƙata kaza ya Allah ya ubangiji ka biya masa to qalal malak muwakkilun bi mala'ikan da aka wakkala wa wannan mutumin wanda yayi addu'ar sai ya kada baki ya ce amin Allah ka amsa amin ismi fi'li amrin ne bi ma'ana istajib Allahumma istajib ya Allah ka amsa walaka misila kai ma kuma kana da kwatankwacin addu'ar da ka masa kenan idan wani ya roƙa wa wato wani dan uwansa lafiya Allah ka bawa wani lafiya shi ma sai mala'ikan nan ya ce amin kai ma kana da kwatankwacin wannan addu'ar kai ma Allah ya baka mi lafiya Allah ka ba mu wani wato zaman lafiya da iyalansa sai mala'ikan wannan da aka wakkala masa sai ya ce shi amin kai ma Allah madaukakin sarki ya baka mi lafiya wato da iyalanka ina ga saboda lokaci za mu tsaya a nan gabar da za mu tashi a gaba za mu yi magana ne akan samaratul istighfar shine fa'idodin wato istighfar kuma lokacin ya riga ya tafi kar mu fara kuma lokaci wato bai cin mana ba istighfari dai abin da ake so ne mutum ya dinga yi da'iman wa abada kamar yadda muka faɗa da zu saboda bai san lokacin da mutuwa ba to za ta zo ta riske shi ba kamar yadda shi Lukmanul Hakim yake faɗa wa ɗansa ya sabar ma harshensa da yawan mi istighfari saboda Allah madaukakin sarki yana da waɗansu lokuta wanda ba a dawo mai wato mi addu'a wato mi addu'arsa don haka koyaushe kofofin Allah a buɗe suke kuma Allah madaukakin sarki yana so bawa da'iman wa abadan ya dinga kaiwa wato kukansa wato zuwa ga Allah ɗin subhanahu wata'ala shine ma ma'anar sunan Allah ɗin wato as-samad cewa wanda ake nufatarsa da bukata da'iman wa abada da haka bawa Allah madaukakin sarki farin ciki yake yi cewa idan bawa ma ya nemi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa mi zunubansa kuma istighfari wato menene ibada ne ibada ne mutum ya zauna ma ko bai aikata zunubi ba yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah me yake ibada ne zikiri Allah maɗaukakin sarki zai ba shi wato lada a wannan zikirin da yake saboda yana neman gafarar Ubangiji. Ballantana ma kuma ba za a raba shi da waɗansu kurakurai ba a matsayinsa wato na ajizi wanda yake tara yake bai cika mi ba wato bai cika wato goma ba. Da Allah ya ce astaghfirullah mun karanta ma'anarsa shine adalibu magfiratan ina neman gafara ko Allahumma igfirni Allah ka gafarta mu. sai kuma aka yi sa'a sai Allah maɗaukakin sarki ɗin sai ya gafarta masa shi kenan fa ya dawo babu zunubai mi a tattare da shi Allahumma illa idan ya ƙara wani ne kuma sai a sake mi rubutawa in dai Allah ya riga ya sa an shafe kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai sa kuma a sake dawowa da shi mun fahimci wannan magana ne saboda Allah maɗaukakin sarki cewa siffarsa da wato ta wuce wato haka siffarsa ta rahama da rahmanu ar-rahim idan Allah maɗaukakin sarki ya yi mutum wato wannan rahamar ko kuma cewa sunan sana'ar tawab idan Allah madaukakin sarki ya riga ya yafe masa to kuma Allah madaukakin sarki kuma ba zai sake biyowa ta kan wannan abun ba sai dai in bawon ne ya sake aikata wani zunubin sannan kuma mala'ikansa wato za su rubuta kuma kan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan bawon ya aikata wani kurakure mala'ikan yana intizari ko bawon zai nemi wato tuba idan aka saurara bai nemi tuba ba sai a rubuta masa kuma za a rubuta masa alhaki guda nawa ne guda ɗaya ne tallintar saɓanin wato aikin lada da Allah ce man ja'a bil hasanati falahu asharatu amsaluha wanda yazo da kyakkyawan aiki guda ɗaya yana da kwatankwacin ta guda nawa guda goma shi alhaki kuma Allah madaukakin sarki wato ɗaya yake rubutawa saboda so yake wato rahamarsa wato talimine ne ta yalwaci wa mi bayin sa gaba ke da kowa Allah madaukakin sarki so yake sashi a ina wato aljanna Allahumma illa wanda kaddarar Allah madaukakin sarki ta biyo ta kansa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana zunubanmu wanda muka aikata a kan sani da wanda muka aikata a rashin sani sannan ya biya mana buƙatunmu na alkhairi wanda ba na alkhairi ba ne ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya canja mana da mafi alkhairi a gare mu sannan ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu ya ji kan kakanninmu ya ji kan dukkan waɗansu ɗaukanin mu'mini ne ɗaukacin musulmai waɗanda muminai waɗanda suka riga mu wato gidan gaskiya ya sadar da mu da su a aljannarsa da baki ɗaya ya raba mu da wahalu da tashin hankali na farfajiyar filin tashin alkiyama sannan ya sadar da mu da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sa muna daga cikin wanda manzansa sallallahu alaihi wasallam zai ce ta a farfajiyar ranar tashin alkiyama muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya raba mu da fitina da azaba da tashin hankali wato na cikin wato kabari muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya raba mu da masifa da tashin hankali wato na duniya ya sa mu gama da duniyar nan lafiya ya sa furucin mu na ƙarshe a rayuwar mu ta duniya ya zama ita ce kalmar shahada ya azurta mu wato da husnul wato katima waɗannan bala'i da suke tinkarowa mutane a rayuwa irin na yara marasa ji ‘yan ta'adda masu sare-sare da wane ne ka ji a sati ɗaya an sari mutum biyar ko ka ji ba ranar da za ta fito da faɗi baka ji an ce an kwace ma wani waya ko an sace ya Allah ya ubangiji wannan fitinar Allah ka raba mu da ita masu yi Allah ya ubangiji in masu shiryuwa ne Allah madaukakin sarki ka shirya su in kuma ba masu shiryuwa bane ba ya Allah ya ubangiji Allah ka mana maganin su Allah kafi mu sanin su ya Allah ya ubangiji kafi mu sanin yanda za ka yi da su Allah ya ubangiji Allah ka mana maganin su duk waɗansu ƴan ta'adda da suke hana musulmai ko ƴan uwa wato zaman lafiya ya Allah ya ubangiji Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su Allah ka ba mu shugabanni na kware ka san ya musu wato tausayin mu a cikin zukatan su ya Allah ya ubangiji Allah duk waɗansu da suke da haƙoƙi a wajen waɗansu ya Allah ya ubangiji Allah ka ƙwata musu ya Allah ya ubangiji waɗanda ake bin su bashi shuka ya Allah ya Ubangiji Allah ka ba su ikon biyan bashi nan kafin ranar mutuwarsu ya Allah ya Ubangiji Allah duk wani wanda yake da bukata a wurinka ya Allah ya ubangiji Allah ka amsa masa Allah ka amsa masa ya Allah in alkhairi ne Allah Allah ka amsa masa ya Allah ya ubangiji Allah mun yi tawassuli da abin da muka aikata na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi abin da ba alkhairi ba ya Allah ya ubangiji ka canja mana da abin da yake shine mafi alkhairi ya Allah ya ubangiji Allah ka kwararo mana albarka a cikin wannan damanar tamu ka sa abin da muka noma ya zama amfani ne a gare mu mai amfani ne a gare mu ya Allah ya ubangiji ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت الذي أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا والعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما عملتنا وزدنا علما نافعا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين